بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله ya za ku kafircewa Allah ya ku mutanen Makka ya ahla makkata ya ku mutanen Makka kaifa takfuruna billahi ya za ku kafircewa ubangiji wa kuntum alhali kun kasance gar kuntum amwatan kun zama matattu nurfan kuna digon mani fil aslabi a cikin bayayyakin iyayenku ma'ana ruwan mani ai abu ne matacce wanda baya motsi fa hayakum Allah ya raya ku fil arhami a cikin mahaifa ta uwa fi duniya a nan duniya bi nafkin ruhi fikum ya busa Allah ya busa ruhi mana ya busa rai a cikin kuka zama mutane masu masu rai wal istifhamu li ta'jibi mana wannan istifhamin da aka sa kaifa din nan saboda bada mamaki ne kaifa yakfuruna bada haza kullan bayan sanin waɗannan kuma ya za a yi dan adam kuma ya zama kafiri sun mai kuma Allah nan zai matar da ku bayan kun zo kun rayu a duniya rayuwar ku ta duniya ta kare Allah zai ɗauki rayukan ku zai matar da ku in dan hayi a jalikum yayin da ajujulan ku suka shika mana kowa in ajalin sa ya shika mutuwa zai yi bayan ya kashe ku ya, ya matar da ku sun mai huyikum sannan ya sake raya ku bil bas saboda tashin kiyama sun maturja'una sannan a mai da ku ilaihi zuwa ga shi ubangiji turaduna a mai da ku ba da albasi bayan an yi tashin kiyama kowa ya koma ubangiji sa fayu jazi kuma Allah ya saka muku biya malikum da malikum da ayyukanku na'am huwa allazi huwa allazi khalaqakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي ألنا وقال دليل على الباس yayin da kafirai suka yi musun cewa babu tashin kiyama din ma su ba su yadda akwai tashin kiyama ba sai Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi Allah nan shi ya halitta muku abin da yake doron kasan nan al arda ƙasa gaba ɗaya Allah ne halice ta wa ma fiha da abin da yake cikin ƙasar gaba ɗaya jami'an dukkan su Allah ya halice su lakum saboda ku mana Allah ya halitta wa mutane ƙasa da abin da yake doron ƙasa gaba ɗaya litanta fi ubihi saboda ku amfana da abin da yake doron ƙasa da ƙasar da abin da yake bayanta wata ta biru ku lura kuma ku sani wanda ya yi wannan aikin ba ya yi shi haka banza ba afazibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kun dauka ne akan wasa kai aka yi aka yi ku ba kan wasa bane eh akhbar al-haqq tabaaraka ta'ala ubangiji ya bada labari annahu khalaqa li bani adam wa ma fiha kullan ubangiji ya halittawa dan adam al-arda qasa wa ma fiha da abin da yake cikin qasa gaba daya Allah ya halittawa dan adam ita liyantafi'u biha saboda su amfana da kasar da abin da yake da bayan kasa wa ya tabiru kuma su lura bi annal khaliq al qadir ala hadha qadirun ala ayyab asahum ba'da mautihim Allah nan wanda ya halici kasar nan da babu ita kuma ya halici mutanen babu su ya halici abubuwan da suke duniya wannan fa wanda yawa yake da wannan iko ya kamata a sani ƙadirin mai iko ne ala an yab'athahum zai tada mutane ba da mautin bayan mutuwarsu saboda haka kowane kafiri ya sani Allah tabaraka ta'ala bai kawo shi duniya banza ba saboda haka ko ba zai tafiya banza ba iya tafiya haka kuma to zai je ya ga asarar zuwan sa haka Allahu lil istilaqi lil istihqaqi lamin da aka fada khalaqa lakum Allah ya halitta muku saboda kun cancanta ne ma'ana abin da yake ƙasa da doron da ƙasar da abin da yake doron ƙasa gaba ɗaya ya cancanta dan adam ya mallake shi qalu suka ce banu adama humul ladzina malakul arda wa ma fiha laysa lil ibahati lihaza dallat al ibahiyatu wasu masu wata aqida ake ce mata ibahiyya a cikin masabobin masu bid'a to sai suka ce yan adam an mallaka musu ƙasa da abin da yake bayanta abin da yake cikinta amma ba an halatta musu bane an dai mallaka musu ne to in ba halatta wa mutum ba don me za a mallaka masa to shine eh saboda haka su wannan ibahiyya din sai suka bata nan masabun mazahibul mu'tazilati a cikin mu'tazilawa suke suna cikin masu waɗannan masu bidiyoyi wanda manzala sallama ya faɗa wata rana ya ce iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa wa ikhtalafatin nasara ala ithnain wa sab'ina firqa wa sataktalifu ummati ala wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqa kulluhum fin nari illa wahida manzala sallama ya ce yahudawa sun kasu lokacin da annabi Musa ya zo addinin su daya kuma Allah ɗaya suke bi komai ɗinsu ɗaya bayan annabi Musa kafin a kawo littafin injila sai da suka kasu kashi saba'in da ɗaya ya ce nasara lokacin da annabi isa ya zo ya kawo musu shari'a ya kawo musu addini suna kashin su ɗaya ne amma bayan annabi isa kafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai da suka kasu kashi saba'in da biyu ya ce al'ummarsa kuma za su rarraba su ma kashi saba'in da uku amma duka saba'in da biyun nan kowaɗanne ne sai sun ɗanɗana wuta sai kashi ɗaya suka ce wanne ne kashin sai ce hiyallati ana wa sabi alaiha huwa allazi ana wa sabi alyawma alaihi yace shine wanda annabi yake kansa da sahabbansa to wannan dai sune masu tsira yaquluna inna allaha khalaqa li bani adama kullama fil ardi suna cewa Allah ya halitta wa ɗan ɗan adam duk abin da ke doron ƙasa walaysa ala wajhi al-ard shay'un haramun alaina su aqida su oh su ibahiyya suka cewa tunda Allah ya ce ya halicci ƙasa ya halicci abin da ke doron ƙasa duk na ɗan adam ne to aqida su suka ce to ai babu abin da yake haramun duk abin da ɗan adam ya ɗauka kawai yayi amfani da shi ba da ma khalaqa Allahu da tunda Allah ya halitta mana ƙasa da abin da yake doron ƙasa a sai komai ma halal ne ga ɗan adam aka suka ce babu haramun wal maqsudun ghairu hadha ai ba haka Allah yake nufi ba ai ba ce komai in dai komai da komai halal ne babu haramun babu shari'a kenan eh babu ayi kaza a bar kaza kenan sun mastawa ila sama'i ubangiji ya halicci sama sannan kuma ya nufi ya halicci ƙasa kai sannan ya nufi sama istawa ba da kalgil ardi ma'ana ƙasa da ya nufi ila sama'i ya nufi sama fasawa hunna ya daidaita sammai sayyara hunna ya mai da su saba sabawatin sammai guda bakwai wa shi Allah alimun mai cikakken ilimi ne bi kulli shay'in da komai saboda shi yayi komai din alimun bi kulli shay'in Allah ya san komai mujmalan a hade kuma mufassalan haka ma a rarrabe duka Allah ya sani afala ta tabiruna ba za ku lura ba annal qadira ala khalqi zalika wanda yake da iko ya halici abu babu shi ibtida'an tun farko ya kirkire shi wa huwa azamu minkum ko abinda aka kirkiran nan ya fi ko duwatsu sun fi mutane ruwa ya fi mutane ƙasa ta fi mutane girma wasu dabbobi sun fi mutane to duk wannan Allah ya yi su tun babu su ya kirkire su wannan Allah qadirun ai mai iko ne ala iyadatikum kawai don ɗan adam ya mutu kawai dawo da shi ya gagare Allah ba zai gagare shi ba ya halitti manya-manyan abubuwa ma ga rana wanda ta ninka duniyar mun nan sau 360 fadinta shi yasa ake hangenta saboda girmanta ta fi duniya ta ninninka ma khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya litta muku abin da ke da wurin ƙasa sun masa wa ila sama'i yana fi sama fi hadhihi al-ayati ka anna khalaqa samai ba'da khalqi al-ardi aka dubi wannan aya sai aka kaman halittan sama shine a baya sai da aka halicci ƙasa sannan aka halicci sama wa fi suratin naziyat cikin suratul naziyat kuma Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha bayan Allah ya shirya sama a amtum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha Allah ya gina sama rafa'a samkaha fa sawwaha Allah ya daga ta ya daidaita ta wa an dasa lailaha ya sa wa darenta duhu wa akhraja duhaha ya fitar mata da ran da haske na na na hantsi ko kuma na rana wal arda ba'da zalika dahaha daga baya kuma sai aka cimfida kasa kana nan kuma kana khalqal ardi mutaakkirun an khalqis samawati sai ga kaman na wannan naziati kuma halittan kasa shine a baya sai da aka halici sama aka gama ta sannan aka halici kasa wa ba da kalgi samawati da al'arda bayan Allah ya halitti sammai ya shimfida ƙasa waje alaha kama hiya al'ana Allah ya maida ta yadda take yanzu kilahu ma sabiqun wa lahiqun duk kowanne ne zai iya zama shine wanda ya riga shine kuma zai zama shine daga baya tunda Allah da ya halitta bai gaya wa mutane bai sanar da wani lokacin da ya halitta ba balle a san lokacin da ya halitta nan kam da ƙasa ya fara ko da sama ya fara نعم وإذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بأمرك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون واذكر يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم كأنبتا ومتاني كسر النبي آدم إن ذاك عليك النبي آدم iz qala rabbuka yayin da ubangiji ka ya fada ya fada wa lil malaikati malaiku yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifatan yanzu kam zan sanya khalifa na mai maye mini a cikin ayyuka na hukunce hukunce na a dauran kasan nan mana zan halitta wa kasa wanda zai zauna a kanta ya kulhuni shine zai maye mini fi tanfizi hakami duk hukunce hukunce na shine zai dinga zartar da su fiha a dauran kasar zakar Allah da baraka ta'ala annahu akhbara malaikata ubangiji ya ambata cewa ya sararwa mala'iku annahu ja'ilun fi khalifatan fil ardi Allah zai yi khalifa a doron kasa wannan khalifan shine huwa adamu shine annabi adam qalu mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu ma zaka sanya wani kenan a doron kasa wanda zai zo yayi barna a cikin a kasar bil ma'asi su zo su yi ta sabo kamar da na baya suka yi waya suka dima'a yayi ta zubar da jinan naki ayi ta kace kace yurigu ha ya zubar da jinan naki bil qalli da kisa kama fa'ala banul janni kamar da banul janni suka yi akwai wanda suka fara zuwa kafin annabi adam banul janni sun zo Allah ya cika su a duniya yadda ya cika mutane yanzu suka zauna a cikin su ma aka aka haifi shaidan iblis kenan to suka zauna sai suka yawaita barna da sabo to shine sai Allah ya tura mala'iku suka zo suka tuttura suka tafi cikin tsibirai na koguna aka halakar da su a sham sai kaza ta zauna ba kowa to daga nan Allah bai sake kawo wani mai maye ba sai da aka kawo annabi Adam kano da Adama su banul janni an yi su kafin annabi Adam ne wa kanu yufsiduna fil ardi kuma suna barna su a doron kasan wa yasfikuna dima'a kuma suna zubar da jinan naki ma'ana suna kakkashe junansu ataj'alu khalifatan kam mislihim ya ubangiji zaka sanya wani mai maye maka kuma ya zama irin wayannan wanda zai zo a su yi tabarna har zan ya zama halakar da su wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu mala'iku in ji su nusabbihu bihamdika gashi muna tasbihi muna kuma gode maka muna ambatonka mutarabbisina bihamdika muna shudanya ambatonka mana ko da yaushe a cikin ambatonka muke in khalifa kake so ka dauka cikin mu mana ka kai kawai ya zama khalifa a huta wanda baya ma barna balle a halakar da shi naqulu muna cewa subhanallahi wa bihamdihi muna wa Allah tasbihi mala'iku kenan muna cewa gaskiya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka ya ubangiji wa nunazzihuka muna tsarkake ka amma la yaliqu bika duk abinda bai dace da kai ba ba mu hada maka abin da bai dace da kai ba. Kala sai Ubangiji ya ce, Inni alamu, ni na san ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba. Min almaslahati na san menene abin da zai zama maslaha ga halitta. Bistiklafi Adama, sa annabi Adama ya zama khalifa to shine maslaha. Wa anna zurriyatahu zurriyar annabi Adam din fihimul mudiu akwai masu biyayya wanda za su bi Allah har ƙarshen rayuwarsu. wal asi akwai ko masu sabon Allah kaga ya ka samu mai biyayya da mai sabo fa ya zara al'adlu bainahum za a samu ai adalci tsakanin su dama sai daya wannan ya zama wannan bangare wannan ya zama wannan bangare sannan za a auna to sannan aka auna a ce sikeli ya daidaita fa qalu sai suka ce bayan an sun faɗi wannan a fili da suka koma tsakanin su suke cewa lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama wa Allah ba zai halicci wata halitta wanda za ta fi mu girma a wajensa kuma Allah ba zai halicci wata halitta wanda za ta kai mu ilimi mun fi ta ilimi me yasa li sabqina lahu mun riga an riga halittan mu akanta wa ru'yatuna ma lam yarahu sannan kuma har yanzu mu mun ga abinda wannan halitta bata gani ba wa khalaqa ta'ala adama min adimil ardi Allah kuma sai halicci annabi adam din daga ƙasa daga dangogi na ƙasa ai wajiha daga fiska daga daga yanayi mana kala irin ta kasa kaloli na kasa bayan gaba da min haka bidatan min jami'i alwaniha dukkan kalolin kasa sai Allah ya dauki ya sa aka danko jam'in da za a halitta annabi Adam da su ya zama kasa ja kasa fara kasa baka kasa kowace ce tana ciki wa ujina bil ma'il mukhtalafati ko mukhtalifati aka kwaba wannan kasar da ruwa daban-daban shi yasa ruwan dan adam yake fita gashi kamar waje ɗaya yake fita a cikin jiki ɗaya amma mabambanta ne ruwan baki mai zaƙi ne ruwan hanci mai tsami ne ruwan ido mai zafi ne ruwan kunne mai ɗaci ne wasawahu Allah ya daidaita annabi adam wani faka fihi ruha Allah ya busa masa rai fasara hayawanan hassasan sai annabi adama ya zama abu ne mana halitta mai rai ko mai motsi ba da an kana jamadan ƙasa ai ita da skare take ba ta motsawa amma da aka halicce shi aka sa masa rai sai ya dawo mai motsi ya zama halitta mai motsi hadhihi qissatu khilafati adama wannan shine qissar khalifancin annabi adam qala allah ubangiji ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mai mayewa a doron ƙasa wa huwa adamu shine annabi adam Allah tabaraka ta'ala ubangiji khalifatuhu fil wujudi bihi yanfudu ko yunafizu jami'u ahkamihi bihi yunafizu ka jami'u ahkamihi wa amalihi kal katami li kulli malikin yafazu bihi mamlakatahu shi Allah tabaraka ta'ala wanda yake wani halifa in ya sa mutum halifansa a cikin halitta to da wannan khalifan ake dukkan hukunce-hukunce Allah shi wannan khalifan shine zai gaya wa mutane da sauran halittu hukunce-hukuncen Allah da ayyukan ma da Allah yake so a yi duk shine zai fada ya zama kamar tambari ko kuma kamar eh kamar tambari wanda sarki yake liƙawa idan ya rubuta abu yana so ya tura takarda to yakan kawo stamp ɗinsa sai ya buga a kai to wannan stamp ɗin ya zama shi wannan khalifan Allah shine sitam ɗin Allah a doron ƙasa ma'ana da kai za a san me nake so menene ba na so wallahu tabaraka ta'ala ubangiji zakara ya ambata annahu khalaqa adama ya halicci annabi adam khalaqahu basharan ya halicce shi mutum lamma zakarahu basharan yayin da Allah ya halicce shi yace shi mutum ne qala can inda Allah yake cewa ya yi shi mutum jiki kenan sai inni khaliqun basharan ni mai halittan jiki ne wa zakarahu huna wa ja'alahu khalifatan anan kuma yace hali- khalifa Mm.
mai mayewa Mm.
duka dai sunayen annabi adam ne Mm.
wa qala ubangiji yace ja'ilun lam yakun khaliqun Mm.
Allah bai ce zan halicce shi ba ce zan sanya mai mai mayewa a doron ƙasa bai ce zan halicci mai mayewa ba Mm.
sai ce zan sanya mai mayewa alhali kuma halittarsa za a yi Mm.
lam yaqul khaliqun li'annahu bi sifatihi khalifatan Ah, shi annabi adam a sifarsa khalifa ne laysa min alamil khalqi innama huwa min alamil amri shi annabi adam ai ba alamul khalqi bane alamul khalqi ita halitta shine kamar yadda aka yi aka yi mu a zo a zuba yaro a cikin cikin uwa Allah ya yi tare nan wannan yaron ya yi tare nan abin da aka zuba su yana digon maniyi ya dawo ya zama jini ya dawo ya zama tsoka ya dawo a yi masa a- a- a- a lafta- a sa masa a sassaka masa gabobi a sassaka masa ƙashoshuwa har a sa masa rai har ya fito wannan shine halitta Mm.
amma ah, shi annabi adam shi amru ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakun Mm.
shi da kun fayakunu aka yi shi Mm.
akbaran mala'ikata ubangiji ya bawa mala'iku labari anna adama wa zurriyatahu hum khula- hum khulafa'ullahi fil ardi annabi adama da zuri'arsa sune halifofin Allah a doron kasar nan ma'ana daga zuwan annabi adam ba za a sake yin halifan Allah ba sai a cikin jan adam Mm.
shi yasa duk annabawa suka zama mutane fa jabal mala'ikatu hadha al-jawab na jawaba kai Mala- mala'iku sai suka amsa irin wannan amsar da suka fice zaka sanya ta jalu fiya man yufsidu fiya wa yasku dima'a zaka sanya wanda zai barna a ƙasa kuma ya zubar da jini min aina alimu anna zurriyata adama yusduna fil ardi wa yasquna dima'a ina mala'iku suka sani cewa zuriyar annabi adam din nan in sun zo barna za su yi a doron ƙasa kuma za su yi ta kakkace juna alimuhu min tarkibi khalqi adama abin inda suka gane inda mala'iku suka gane cewa wannan in yazo da shi da zuri'arsa ba abinda za su yi sai barna sai kashe mutane sai bar- barna a duniya to daga yanda aka ga suka ga Allah ya shirya annabi Adam din yanda Allah ya halice shi da shine ya sanar da su wannan zai yi barna ma ma'ana ya- mutanensa za su yi barna Mm.
khalaqahu Allah Allah ya halicce shi wa rakaba fihi nafsan sai Allah ya sa masa nafsu ita nafsun nan laha shahawatu wa ghadabun rai tana da sha'awa sannan kuma tana da fishi ta ga ga sha'awa ga fishi wa aqlan sai Allah ya sa masa hankali al'adamiyu lahu quwwan salasun dan adam yana da ƙarfi guda uku quwwatu ghadabin akwai ƙarfi irin na fishi da suka jima'a fiji kuma yayi yawa ai dama zubar da jini ne wa quwwatu shahawatin akwai ƙarfi na sha'awa shi kuma tas- tasudu bi- fil ardi bil ma'asi wannan ƙarfin shi kuma barna zai yi saboda sabo zai yawa in sha'awa ta rinjaya kaga za a yi ta sabon Allah wa quwwatu al-aqli ga ƙarfin hankali hiya allati tu- tasluhu ko tuslihu shine mai gyaran hankali ne kawai mai gyara sai malaiku suka ga dan adam yana da hankali shi kadai ne mai kyau yana da fishi yana da sha'awa suka ce to fishin nan da sha'awar ne suka rinjaye hankalin nan to duk barna za a yi kawai fa nazarar mala'ikatu ila adama mala'iku suka duba annabi adam fa qalu suka ce inna hataini al-quwwataini la budda an tangliba al-quwwata al-wahidata wannan ƙarfi guda biyun nan da fishin nan da kuma sha'awan nan za su iya rinjayar ƙarfi ɗaya shine hankali fa idan in kuma suka rinjaye shi la budda an yaqa al-fasad lalle za a samu barna wala budda an yaqa safqu dami lalle kuma zubar da jini ma zai faru saboda fishi shi kullum in dai har ya rinjaya to zubar da jini ne shi ko ita kuma sha'awa ita kuma sako za ta haifar wa to wannan wakila wasu ko suka ce innahum fahimu anna adama wa zurriyatahu sayufsiduna fil ardi bi bi nafsi al-khilafati لأن الخلافة مشتقة من الخلاف wasu ko suka sha inda mala'i- mala'iku suka fahimci annabi adam da zuri'arsa za su yi barna a doron ƙasa da kawai khalifancin da Allah ya ce ya- ya ba wa annabi adam khalifanci saboda khalifancin nan in ka canja harufan za su zama khilafa saɓani Mm.
a sai yadda zai zama mai maye maka kuma zai zama mai saba maka Mm.
to shine kullu khalifatin la budda an yukhalifa man qablahu la mahalata duk wanda aka ce masa wani khalifa ne to ba zai daidai da wanda ya gabace shi ba dole zai saba da wanda ya gabace shi domin abinda wanda ya gabace shi abinda ya yi shi kuma ya zo zai kawo nasa to kaga ya kawo nasa kuma ya samu sabani la mahalata kuma haka yake falamma kana adamu khalifatan lillahi yayin da annabi adam ya zama khalifan Allah arafu sai suka sani su mala'iku annahu la budda an yasdura minhu fasadun wa safku damin suka gane lalle za a samu barna a jikin annabi adam din nan kuma za a samu zubar da jini aw qara'u hadha fil lawhi ko kuma sun karanta shi ma a cikin lawhul mahfuz li'annahu kutiba fil lawhil mahfuz anna adama sayakunu khalifatan fil ardi an rubuta lawhul mahfuz annabi adam din nan zai zama khalifan Allah a doron kasa wala hu zurriyatun kuma yana da zuriya yana da jaja da jikok yana da zuriya dai ba'duhum yusidu fil ba fil ardi wasu wasu a cikin zuriyar annabi adam za su yi barna a doron ƙasa waya suku dima'a kuma za su zubar da jinan naki hatta yamla Allahu bihim jahannama da su Allah zai shika wutar jahannama wayannan masu barnan wa minhum mudiuna wasu ba ba su biyayya ne a cikin zuriyar annabi adam din yamlau Allahu bihim aljannata su kuma da su Allah yake shika aljanna qara'u hadha fil kutubi su malaiku sun karanta wannan a cikin littafai wanda Allah ya rubuta alahu mahfuz wali hadha saboda haka qalu suka shira ma qalu ma qalu suka faɗi abinda suka faɗa da Allah ya ce musu zai khalifa aw fa min zalika min Allah tabaaraka ta'ala qablu ko kuma tun kafin ma a kawo maganar annabi Adam Allah ya riga ya sanar da mala'iku cewa zai khalifa a doron ƙasa na jahun qablu ubangiji ya zo ya yi munajati mana ya gana da mala'iku qalu kafin wannan kafin a fara halitta annabi adam qalu da suka ce masa ya ilahana hadhihi an-naru khal na'am khalqu quwwatiha shadidatun ma tasna'u biha mala'iku suke tambayan ubangiji ya ubangiji wannan wuta da aka halitta halitta ta fa karfinta ya kai iyaye tsanani da yawa to wannan wuta mai za ka yi da ita ya Ubangiji? Ƙara lahun Ubangiji ya ce musu akhluqu makhluqan wa wa ujri zurriyatan min sulbihi fihi man yudiuni fa udkhiluhum aljannata wa fihi man ya'sini fa udkhiluhum an-nara zan halitta halitta ne wannan halittar zan yi mata zuri'a akwai wanda za su fito daga jikinsa to a cikin zuwa akwai wanda za su bi ni zan sa su aljanna akwai wanda za su saba min zan sa su a wannan wutar itiraduhum ala khilafati adama fahimuhu min hadhihi alwujuhi abin da yasa dai suka yi wannan magana da suka yi saboda abin da suka fahimta daga cikin wadannan fiskoki da muka faɗa na halitta annabi adam suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika muna tasbihi muna gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka qala ubangiji ya ce musu inni a'lamu ni na san ma la tara mun abin da ba ku sani ba ko arada Allah tabaraka ta'ala anhum ubangiji daga ran bai sake musu magana ba ya ci gaba da halitta annabi adam na'am وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الله وعلم آدم وبنجي يا سند النبي آدم الأسماء سونايه asma'ar musammayati sunayen abubuwa wanda Allah ya halitta ay asma'ar kainati kullan duk halittu gaba daya Allah ya sanarwa annabi Adam sunayen su kullaha dukkanin su hatta qas'ati ko hatta qas'ata har akwashi babban akwashi ko kuma abin inda ake zuba abin shi kaman tuwo kenan wal qasayati da karamin akwashi ma'ana har mazubin abin shi da mazubin miya duk sai da Allah ya sanarwa annabi Adam. Wal faswati wal fusayyati har har rihi iska mana tusa kenan ko babba da karama duk Allah ya sanar da shi. Wal mingrafati abin ɗiba daga na ɗiban ruwa na ɗiban gari na ɗiban ƙasa na ɗiba ko menene ma sai da Allah ya sanarwa annabi Adam shi allamahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sanar da shi kullama sai ya khuluqu duk abinda Allah zai halitta min al-ashiya'i daga wajen abubuwa Allah ya sanarwa annabi Adam su haza ismuhu Allah ya gaya masa wannan sunan sa farasun doki wal hikmatu fi kaza hikimar da yasa aka halice shi kaza da kaza da kaza kuma ga abin da zai yi wa haza ismuhu himarun wannan sunan sa jaki wa haza haka dai Allah ya ta gaya masa atal qasata ko qasati wal qusayati har mazubin abin shi ma duka Allah ya sanar da shi mana al ina'u sangiru babban mazubi na abin shi da ƙarami wa sagiru ƙaramin mazubi shi ne inda ake zuwa miya wal mingrafati da abin ɗiba inda za a ɗebi abu ko menene ma kullu shay'in arafahu adamu ko mai annabi adam ya san shi filhini a lokacin Allah ya sanar da shi kawai sai Allah ya dama in zai koyar in zai koyar ba wai zai kawo allo da takardar rubutu da da alƙalami da ta zanawa ka fahimta a ba fahimta ba gara mini ba haka bane Allah zai shusa wa mutum kawai ya sani min awwal jari duk abin da Allah zai halitta daga farkon zamani ila akhir jari har ƙarshen zamani duk Allah ya sanarwa annabi Adam su wal malaikatu lam ya'lamu shay'an min hadha malaiku ba san doki ba ba san jaki ba ba san afashi ba ba san shokali ko ludayi ko ludayi miya ko moda ko randa duk malaiku ba san wannan ba sa amfani da shi ثم ردهم على الملائكة sai Allah ya ɗauko abubuwan sai ya kawo wa mala'iku. Waɗannan abubuwa da ya halitta sai ya ɗauko su sai ya kawo wa mala'iku. Faƙala yake gaya wa mala'iku tafkidan ma'ana yana nuna musu sun gaji, ya gaji yadda su kenan. Eh tafkidan ana fassara shi da urustawa ma'ana kamar a ce maka to kai tun ka gashi, amma tunda mala'iku ne sai a ce ya faɗa musu tafsiran saboda ya gajiyar da su yace musu an bi'uni bi asma'i ha'ula'i an bi'uni ku bani labari akhbiruni ku bani labari bi asma'i ha'ula'i sunayen waɗannan abubuwa da na halitta al musamman ya waɗanda aka ambata in kuntum sadiqina in dai gaskiya kuke yi fi anni la akhluqu ala minkum aw annakum ahqqu bil khilafati min adama in dai ba zan halici wanda ya fi ku ilimi ba ko kuma kun fi cancanta ku samu halifanci ba annabi adam ba to in ku ka fi cancanta ku samu halifanci to wanda ya san waɗannan abubuwa shine zai zama khalifa domin khalifan Allah shine wanda zai mayewa Allah a cikin dukkan al'amuransa mana a cikin dukkan halittarsa halittar Allah akwai wasu ba ta san komai ba sai ibada mala'iku kenan su waɗannan haske ne ba san komai ba sai ibada suka sani da annabawa duk su haske ne akwai kuma waɗanda ba san kowa ba su kuwa duhu ne zalla kamar dabbobi da kafirai to akwai masu haske rabi haske wai duhu rabi su ne kawo musulmai kenan to duk waɗannan sai in za ka maye wa Allah a wajensu ma'ana za ka yi wa Allah adalci a cikin halittarsa ta haske ka zama mai hasken a cikin halittarsa ta duhu ka zama mai duhu a cikin halittarsa mai ƙarfi ka zama mai ƙarfi a cikin halittarsa mai rauni ka zama mai rauni to shine halifan shi qalu subhanaka qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم qalu malaiku suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji tanzihan laka tsarki ya tabbata gare ka anil itiradi alayka mu ba ma ma'ana mu ba ma jayayya da kai la ilma lana ba mu sani ba wannan ba babu ilimin sa gare mu ai mu ba mu san komai ba illa ma allamta na sai abinda ka sanar da mu shi muka sani wannan ko ba a cikin abinda ka sanar da mu illa ma allamta na iyahu innaka ya kai ubangiji anta kai ne alalimu in ilimi ne dama kai ne mai ilimi alhakimu kai ne kuma mai hikima wanda yake ajiye abu komai a mazauninsa allazi la yakhruju shay'un wanda wani abu ba zai fita ba ilmi daga barin iliminsa wa hikmatihi ko kuma hikimarsa qala ya adam na qala ya adam anbihum bi asma'ihim فلما أنباهم بأسمائهم قال لم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله Ƙala ta'ala sai Ubangiji ya faɗa wa annabi Adam, tunda mala'iku ba su gane ba, to shi sai a tambaye shi. Ya Adamu, to kai kuma Adamu an biyun ka ba wa mala'iku labari, ka gaya wa almala'ikata mala'ikun nan bi asma'in sunayen waɗannan abubuwa da na halitta. Almusamma ya ce waɗanda aka faɗa, fasan ma Adamu kulla shay'in bi ismihi, kowanne ne sai annabi Adam ya faɗe shi da sunansa, ya ce wannan sunansa kaza, kuma ga hikimar da ya sa aka aka halice shi. wa zakara hikmatahu ya ambaci hikimar da ya za ka halice wannan abin allati khuliqa laha wanda aka halice shi saboda wannan hikimar duka komai da komai annabi adam hatta allura hatta duk abin da ka sani dai komai wanda yake dauran kasa ba abin da annabi adam bai ba kawo Allah ya bijirar ya kawo annabi adam kuma ya gaya mala'iku falamma anbahum yayin da annabi adam ya ba su labari bi asma'ihim ya gaya musu sunayen waɗannan abubuwa qala ta'ala lahum tawbikan Ubangiji sai ya gaya musu ya ce, To, kun gani ko, alama gullakun ban gaya muku ba ne, in ni a alamun gaibar samawati, ni na san abin da yake ɓoye a cikin sammai, wal ardi ni na san abin da yake cikin ƙasa, wa alamun ma tubduna kuma na san abin da kuke bayyanawa, tuzhiruna abin da kuke bayyanawa min qaulikum fadin ku da kuka shiya tajallu fiya wa yusulu fiha wa ma kuntum taktumuna da abin da kuka ɓoye a tsakanin ku tusirruna kuke boyewa min qawlikum fanin ku da kuka ce la yakhluqa Allah wa karaba alaihi minna wa la alama Allah ba zai halicci wanda ya fi mu girma a wajen sa ba ko ba zai halicci wanda ya fi mu ilimi ba hadhihi qissatu adama ma al malaikati wannan ita ce kissar annabi adam da mala'iku lamma khalaqa Allah adama yayin da Allah ya halicci annabi adam allamahu hadhihi al ashiya'a sai san da shi wajen abubuwa gaba daya wal mala'ikatu lam ya'lamuha mala'iku ba san su ba fa tajallahu alayhi bi anna adama yasaiqul khilafata sai ubangiji ya kama hujja cewa wanda yafi ilimi ai shi ya kamata ya zama khalifa tunda annabi adam ya fi su ilimi to shi ya kamata a mai da shi khalifa li'annahu ya'lamu ilman la ya'lamuhu al mala'ikatu domin annabi adam yana da ilimin da mala'iku ba su da shi falihaza saboda haka qala al ulama malamai suka ce innal imamata la yastahiquha illa al-alimu faqat jagoranci ko na sallah ko jagoranci ba ko wani jagoranci dai masani ne ake so ya jagoranci al'umma ba wanda zai cancanci jagoranci sai wanda ya sani saboda in yayi ya jagoranta wannan bangaren jagoranci in ya sani ya sa abin da zai yi illa al-alimu faqat lanna la tabaraka ta'ala ita jalal mala'ikati domin shi Allah tabaraka ta'ala ya kafa hujja kan mala'iku fi khilafati adam bil ilmi ya nuna musu annabi adam ya fi su sani shi yasa ya mai da shi khalifan sa wa hadha fadlul ilmi wannan shine fadlan ilmi lamma allama adam adam al musammayati il qala ma alim lamma alima adam al musammayati yayin da annabi adam ko kuma lamma allama yayin da ubangiji ya sanar da adam annabi adam al musammayati wadannan abubuwa wal malaikatu malaiku kuma lam ya'lamu ha bas san su ba jalahu Allahu khalifatan fil ardi sai Allah ya to annabi adam ne shine zai maye masa doron kasa wa amara al malaikata kama yati al ana sai Allah ya umarci malaiku kuma yace su yi wa annabi adam din sujada na gaisuwa mana malamin su ne bi sujudi lahu su yi masa sujada sujuda tahiyyatin sujada ta gaisuwa haza dalilun wannan shine hujja ala sharafil ilmi akan daukakan ilimi al ilmu huwa al imamu shi ilimi jagora ne wal amalu aiki kuma tabi'un lahu yana bin ilimi ne sai mutum ya yi ilimi sannan ya samu yanda zai yi aiki da ilimin wa fannul ilmi a tabi'in kitabu wa sunnatu wal ablu shi darajar ilimi qur'ani ya kawo shi manzo Allah sallama ya kawo shi hadisai hankali ma kuma ya kawo shi amma kitabu inda aka kawo maganar fifikon ilimi a cikin qur'anin Allah والله تبارك وتعالى وبنجي أنا ذكر في عدة آيات ya ambata a cikin ayoyi da yawa fadlal ilmi darajar sani kaza sani ilimi da sani kenan min ha cikin zu Allah yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u ku sani mai tsoron Allah cikin bayinsa sune wanda suke da sani suke da ilimi wa min ha cikin ayoyin akwai shaidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi Allah ya ce ya shaida babu sarki bauta da gaskiya da cancanta sai ji mala'iku ma sun san da haka kuma abota ilimi ma sun sani wallahu ubangiji zakara arba'ata asnafin ya ambaci dangogi guda hudu annahu yarfa'u darajati yace zai daga darajar su abubuwa guda hudu ahlu badri mutanen badar wanda suka je suka taya manzo Allah sallama yaƙi a badar Allah da kansa yace zai daga darajar su innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadaruhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah yace mu mu'minai su ne wanda in aka ambaci Allah sai zukatansu su ji tsoro su ji tsoron Allah su dawo ga Allah hazihi nazala wannan aya ta sauka fi ahli badr mutanen badar wanda suka yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala fi akhirih a can karshen a karshen ayoyin Allah ya ce innahu yarfa'u darajatihim yudihim darajatin aliyatan Allah ya ce zai daga darajar su zai ba su darajoji masu madaukaka su mutanen badar wa zakaral mujahidina sai Allah ya ambaci masu yaƙi yana cewa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima Allah ya fifita wanda suke zuwa su yaƙi saboda tsaida addinin Allah akan wanda suka zauna ba sa zuwa Allah ya ƙara musu daraje darajatin ya ƙara musu darajoji wa rafa tabaraka ta'ala darajatin salihina Allah ya ɗaukaka darajojin mutanen kirki bayin Allah shine Allah yake cewa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula duk wanda ya zo wa Allah yana mumini kuma ya aikata ayyuka nagari to su ne masu darajoji madaukaka wa rafa darajati ahli ilmi sannan Allah ya daga darajojin mutanen ilimi fawqa jami'i hadhihi al-asnafi abirbitin duka wayannan dangongin yace yarfa yarfa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin Allah zai ɗaukaka muminai a cikinku wanda Allah ya ba su ilimi kuma zai daga musu darajoji waje ala ulil ilmi fil martabati salisati sai Allah ya sanya ma abota ilimi a cikin martaba ta uku shaida Allah annahu la ilaha illa Allah ya fara da kansa wal mala'ikatu ya sa mala'iku na biyu wa ulul ilmi ya sa kuma su masu ilimi kuma na uku fil qur'ani sab'atu anfarin a cikin qur'ani akwai mutane kashi bakwai كلهم ذكر الله أنه علمه العلم من عنده بلا واسطة أبو بوا غدا بكاي الله يشي يا sanar da su ilimi tsakanin sa da su ba tare da bai koyarwa ba ba su je suka yi karatu wajen kowa ba Allah ne ya koyar da su abubuwa guda guda bakwai allama adam al asma Allah ya ce ya koyar da annabi adam shikenan annabi adam ya sani kenan tunda Allah ne ya sanar da shi fa nala bi zalika al khilafata ya samu halifanci wasujudil ya samu kuma sujudal mala'ikati lahu da sujjada da mala'iku suka yi masa wa qala ta'ala ubangiji ya ce innahu allama al-khadira ya sanar da khadiru abokin tafiyar annabi Musa nan ilmal firasati ya sanar da shi ilimi na basira yana cewa allamnahu min ladunna ilman wadanda khadiru ake fanala bi zalika tilmizan misla Musa wa Yusha kiyasa annabi Musa da annabi Yusha annabawan Allah Khadiru ba annabi bane amma suka zama almajiran almajiran sa shi ba annabi bane saboda wannan daraja da Allah ya bashi ya ce ya sanar da shi ilimi wa allama yusufa tawilan ahlami Allah ya sanar da annabi yusuf fassara mafarki rabbi qad ataitani min almulki wa allamtani min ta'wil alahadith haka Allah yake ya ubangiji annabi yusuf ya ce ya ubangiji ka bani mulki kuma ka sanar da ni fassaran mafarki Ma'ana duk wanda ya zo da mafarkin za fassara masa fanala zulaika wal mamlakata Allah ya bashi wannan matar wanda da ya sauka a gidanta ya girma a gidanta ita ce zulaika matar sarki Allah ya mallaka wa annabi annabi Yusuf ita bayan mijinta ya rasu annabi Yusuf ya aure ta sannan kuma Allah ya bashi wato mulkin Misra ma gaba daya kasar Masar din gaba daya ta dawo shine sarkinta wa allama dawuda Allah ya sanar da annabi dawuda san'ata labusin yanda yake kera riga yanda annabi dawuda ake yin riga annabi Allah ya sanar da annabi dawuda shi yake riguna irin rigunan sulken na annabi dawuda ne yake yin wa allamna san'ata labusin haka Allah yake lakum li yusnakum min ba'sikum fa hal antum shakiruna Allah ya sanar da annabi ad annabi dawud ya san yanda zai muku riga ta kiyaye ku min ba'sikum ko da kun je yaƙi yaƙin ba zai shi ku ba saboda wannan rigar ko wajen ri'asata wal mulka shi ma annabi dawo da sai Allah ya bashi jagoranci da kuma mulki wa allama sulaiman man diga dairi Allah ya sanarwa annabi sulaiman magana tsuntsaye in tsuntsaye suna magana annabi annabi sulaiman yana ji ullim na man diga dairi wa utina min kulli shay'in haka Allah ya ce to da Allah ya sanar da shi abinda tsuntsaye suke faɗa wal muallimu Allahu duk dai waɗannan mai sanarwar Allah ne ba wani ya sanar da wani ba kowa da ya sanar da wani a Allah da kansa yake cewa shi ya sanar ko wajen al-mamlaka da shi ma annabi Sulaiman ya samu mulki ko wajen Bilqisa ya samu kuma matarsa Bilqisun nan ta dawo hannunsa wal arsha ya samu wannan gadon Bilqisun wala ha arshun azimun wa allama Isa al-kitaba wal hikmata Allah ya sanarwa annabi Isa rubutu da kuma ilimi shari'a ilimi Allah ya sanar annabi Isa rubutu da ilimi wat taurata wal injila ya koya wa annabi annabi Isa ya san alkitaba nan ba na rubutu ake nufi annabi Isa yana daga cikin annabawan da suka kware a wajen rubutu kuma yana da hikima Allah ya sanar da shi at-taura littafin annabi Musa ya sanar da shi injila littafinsa shine Allah yake cewa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injila Allah ya sanar da shi rubutu ya sanar da shi hikima ya sanar da shi at-taura ya sanar da shi injila wa nala bi zalika ar-raf'i ila as-sama'i afa nala bi zalika ar-raf'a ila as-sama'i sai ya samu daukaka shi da aka yi zuwa sama wal musharakata ma al-mala'ikati Allah ya mai da shi can yana rayuwa tare da mala'iku wa allama muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar wa annai Muhammadu wa shari'ata ya ba shari'a wa Allah maka malam ka kunta alam Allah ya ce na ya sanar da ka abin da baka sani ba wa nala bi ilmihi ash-shafa'ata annai Muhammadu da yake yana da ilimi ya fi kowa sai Allah ya ba shi ceto shine mai bude ceto a tashin kiyama qala aliyu karramallahu wajhahu sai na aliyu ya ya fada Allah Allah ya kara masa yarda ya faɗi ce al'ilmu afdalu min al-mali bi sab'ati asya'a ilimi yana fin dukiya da abubuwa guda bakwai wannan inji sai na aliyu ne karramallahu wajahu shi ya faɗa yace abubuwan da ilimi ya fi dukiya guda bakwai ne yace al-malu mirasul fara'inati wal ilmu mirasul anbiya'i shi ita dukiya fir'auna ma da ya mutu ita ka gada amma ilimi kuma shine annabawa duk annabin da ya rasu ilimi ake gado ba dukiya ba ɗaya kenan yace almalu yanqusu bin nafaqati wal ilmu la yanqusu bin nafaqati dukiya in kana bada ita raguwa za ta yi in kana da miliyon goma in ka ɗauki dubu ɗari ka bayar sauran maka miliyon tara da dubu ɗari tara kaga ka rage kenan amma ilimi baya raguwa don ka shiyar da shi in ka san littafi ka iya shi in wani ya zo ya karanta ka ƙara ƙwarewa ma a ciki naka ba zai ƙare ba kana ba da shi ba zai ƙare ba almalu ya ji duhul kafir wa ya ji duhul muminu wal ilmu la ya ji duhul illa muminun dukiya kafir yana samun dukiya mumini ma yana samun dukiya amma ilimin na sanin Allah a shi sai mumini ne kawai ke samu almalu ya hadasu ila hafizin wa harisin wal ilmu ya fasu sahibahu la ya taju li hafizin ita dukiya in ka tara ta dole ka sai ka nemi wanda zai maka gadinta eh ko dole sai ka samu masu gadin dukiyar in ba haka ba za ka rasa ta shi kuma ilimi shi zai kiyaye ka ba za ka nema masa mai gadi ba idza mata al-insanu ya to a cikin su idza mata al-insanu ya qamaluhu wa ilmuhu yarkulu ma fi qabrihi la yufariquhu idan mutum ya mutu dukiyarsa dai ba zai tafi da ita ba dole duk yawanta a duniya zai barta wasu ne kuma za su mallake ta amma yana da ilimi zai tafi da kayansa har kabari ba zai rabu da kayansa ba almalu ya fiƙulun isaƙilul insana ala siradi wal ilmu yi ƙawihi ala mashi ala siradi dukiya za ta yi wa mutum nauyi yana dukiya ya zo hawa siradi alahira sun akwai tambayoyi za a yi masa tambaya kaga zai masa nauyi ilimi kuma zai karfafa shi ne yadda zai taka siradi ya wuce ya taju nasu kullum ila alimi fi dinihim wala ya taju ila sahibul mali duk mutane idan lamarin addini ya tashi ba sa neman mai kuɗi mai dukiya wanda ya fi kowa dukiya shi a nemo shi ya zo za a yi za a yi limancin sallah ko za a yi suna ko za a daura aure ko za a yi jana'iza ba a neman su dole wanda yake da ilimi za a nema to wannan sune waɗanda sai na Aliyu ya faɗa guda bakwai inda ilimi ya fi dukiya wal ilmu afdal min al mali in haka ne ilimi ya fi dukiya wai za kana adamu alayhi salatu wassalamu ulima asma al kainati idan annabi adamu an sanar da shi sunayen abubuwan da Allah ya halitta fasharafa bi zalika al ilmi annabi adam ya daukaka da wannan ilimi cewa ya san abin da mala'iku ba sani ba hatta wajar sujudal mala'ikati har ya samu mala'iku ma suka yi masa sujjada wata hiyatahum lahu har suka gaishe shi fa nahnu ullimna zata was sifata wal asma'a to in annabi adam an sanar da shi a sunayen abubuwa to mu Allah zatin sa ya sanar da mu mu musulmai ya sanar da mu sifofinsa ya sanar da mu sunayensa laysa asma'ul kainati ba sunayen abubuwa muka sani ba a sunayen Allah Allah ya sanar yace kuma a rike su lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha bal asma'ul lahi sunayen Allah wa sifatuhu da sifofin Allah wa zatul aliyatu da zatin sama daukaki shine abinda Allah ya sanar da mu idza idza arafna hadha idan muka san wannan kaifa la najidu salamal malaikati me zai hana malaiku su zo su yi mana sallama dole su zo su yi mana sallama ai eh annabi adam da aka sanar da shi abubuwa ma suka yi masa sujada suka gaishe shi balle wanda ya san Allah su kuma Allah suke dama suke bautawa bal najidu fawqa zalika salamin rabb fawqa zalika za mu samu fiye da haka salaman rabbi har gaisuwan ubangijin ma za mu samu haka Allah ya ce salamun qaulan min rabbir rahim Allah ya ce gaisuwa gare ku ku mu'minai wannan magana ce daga ubangiji mai rahama in annabi adam mala'iku sun gaishe shi ga Allah ya ce wa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce su Allah ne yake gaishe su wa idza kana al-khadiru wajada bi ilmi al-firasati subata Musa wa yusha wa huma nabiyani fa nahnu wajadna ilma al-haqiqati kayfa la najidu subata Muhammad sallallahu alaihi wasallam najiduha idan khadiru ya samu wannan ilimin da Allah ya bashi ya samu abokantakan annabi Musa da annabi Yusuf sun kai masa ziyara to kuma annabawa ne shi ba annabi bane to mu ko mun samu sanin haƙiƙa ilimin haƙiƙa tunda muka same shi ba yanda za a yi ba mu samu abokantaka da annabi ba sallallahu alaihi wasallam da muka samu abokantaka da annabi mun same shi أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله يسي وإنن وإن سكى بالنبي صلى الله عليه وسلم للي ألا وزي هذا سوء يا موسى نئمة ذات زمان سنة تارد النباوة سنة تارد الصديقي سنة تارد الشهيدي سنة تارد باين الله صالحي كما إن دي وإن تفيا شيء tafiya ta yi kyau wa suna wala ka rafiqa ka rafka ta yi kyau shi ne shi alhamdulillah da sauran irin ba shi ba na'am aya min fara'ilil ilmi a cikin darajojin ilmi anna ɗaliba idza kharaja min baitihi ila alimi yallubu ilma wa innal malaikata tasudu an yahda ta'zima wa tashrifan lahu a cikin darajojin ilmi idan mutum ya tafi neman ilimi ya bar gidansa zai tafi wajen inda zai je koyi ilimi mala'iku ne za su kimfida fukafukin su ce taka saboda ka je lafiya saboda su girmama shi haka annabi ya faɗa hadisi ne saboda girmama mutum da ɗaukaka shi shine manzo Allah sallama yana cewa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yalubu malaiku suna shimfida fukafukin su ga mai neman ilimi saboda yadda da abin da yake nema wa ma dama ya taraddadu ila muallimihi in yana zuwa ya je ya dawo ya je ya dawo tsakaninsa da malami wallahu tabaraka ta'ala yanzilu alaihi rahmata Allah zai saukar masa da rahama wa idza kana fi majlisil ilmi idan mai karatu ya zaura inda yake daukan ilimi man yafamu al-ilma ya'lamu ma yajidu wa man la yafamu shay'an ma yuqalu yajidu karamatin wanda yake fahimtar karatun zai samu abin da ya tashi da shi zai fahimta wanda baya fahimta karatu ma inda yana zama shi kuma Allah zai ɗaukaka shi zai bashi wasu ka- darajoji ya ji annahu fi da'atillah tabaraka wa ta'ala kuma zai samu yana cikin biyayyar Allah domin zama gaban masu gaban mai mai mai karantarwa ai ai abin albiyayyar Allah ce ma dama fi majlisil ilmi yana in yaje yana zaune a mazaunin ilimi to yana zaune a inda yake a, ma- ma'ana inda ake eh, in- inda inda zai samu yana cikin biyayyar Allah ولم يفهم ولو لم يفهم شيئا كودا باي فهمتن komai ko mahbusun anil ma'asi Allah zai kiyaye shi ba zai saba wa Allah ba wa zunubi Allah zai raba shi da zunubai ma dama fi zalika mai ilmi matukar yana zaune a wannan wajen ba zai wani zunubi ba wa mujalisun lil ulama'i wal mala'ikati kuma zai zauna da malamai da mala'iku domin duk inda ake koyarwa ma- mala'iku ne suke zuwa su kewaye wai zalam ya lam shay'an mimma yuqalu yankasiru qalbuhu li hadha fa yakunu Allahu jalisahum idan mutum bai- baya fahimtar komai sai ji zuciyarsa ba ta baya jin daɗi kullum ga shi zu- zuwa ɗaukan karatu ya gagara nan ma ya gode wa Allah Mm.
nan kuma Allah ne zai zama abokin zamansa haka Allah ya ce hadisi kudusi Allah ya ce ana indal munkasirati qulubuhum min ajli ina tare da wanda zuciyarsa ta karaya saboda dalili a dalili na mana ya nemi sani na ya nemi ilimi ya nemi ilimi ya gagara to yana tare da Allah هذا شيء وانا وني ابو كينا من فضل العلم يسكن درجه علمي لما اراد الله ان يبينه ال- ان ينبه الملائكه ان ادم خيرا منهم خير منهم يا عند الله ينفي زي فدكر da mala'iku annabi adam ya fi su adahu min al-ilmi ma lam yajidu sai ya ba su ya ba annabi adam ilimin da ba mala'ikun ba su da shi fa qaru sai suka yadda bi anna adama khairun minhum annabi adam ya fi su su mala'ikun na'am masha Allah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa, ya shehu shin ya halatta mutum ya yi magani da najasa, ma'ana ya shafa najasa don magani ko ya sha najasar don magani ko kuma ya yi magani da wa- wani abu da yake mushe ne?
A'a, in dai najasa ba a shanta, Mm, in shafawa ne ba zai shiga jiki ba, ba zai shiga cikin maƙogwaron mutu ya shiga cikin cikinsa ba, kaga nan kam shafawa ne, mm, amma shan najasa haramun ne.
mm, Eh, duk abin da ya danganci najasa in aka ce masa yi magani da shi, ya bashi ya je ya nemo wanda ba najasa ba, Mm.
ai magani yana da yawa, mm.
zai samu wanda ba najasan ba ya yi amfani da shi.
Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar tana cewa, ya shehu ni ce nake wahala sosai idan na samu ciki har zuwa haihuwa, har na haifi yaron ina fama, da haka kuma har na samu na haifi ‘ya'ya tara, daga nan sai na fara family planning, to yanzu kuma na fahimci cewa na samu ciki. Shin zan iya zub da wannan cikin saboda kaucewa wannan wahala ko kuma?
Me yasa bai zuba- bata zubar ba a wancan karon?
Mm.
Har ya tara bata zubar sai na goma za ta zubar?
Na'am.
Ah, ba ruwanta.
Na'am.
ba na san wani iri ne Allah zai bata ba.
Na'am.
Eh, Allah ai ba ta yi magani ta yi magani saboda kar ta haihu ba.
Mm.
Allah kuma ya yadda ya bada dan.
Mm.
Saboda haka ta, ta- ta haƙura a- Allah ya kawo mata ɗanta Mm.
ko ɗa ko ya ta ga wani iri ne.
Mm.
Amma eh, ɗa haka kawai mutum ya- a ɗauki shiki a ce a zubar da shi Mm.
ba wani laruri ya haramun ne wannan.
Na'am.
Ba zai Na'am.
yiwu.
Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu muna neman ƙarin bayani akan wannan kalmar ma'ana arifun billah.
Ah, aro billahi kamar ai masanin Allah shine fassararsa.
Mm.
eh shine ba- fassararsa ne wanda kowa ya sani Mm.
masanin Allah ai shi Allah ba mutum bane balle in zaka je ka same shi ka ce na gama masa kallo na dawo ga yadda yake a shi Allah kamar yadda aka faɗa yanzu sanin sifofin Allah sanin sunayen Allah sanin ah, ayyukan Allah waɗannan su ne sanin Allah in ka san Allah har ma shewa yana faɗa cikin diwani yace in Allah ya bata baka gane shi ba shine ka gane shi Mm.
دلال بذات الله عين هداية Mm.
فإياك والنجد المؤسي- المؤدي إلى الباسي Mm.
دلال بذات الله عين هداية إن دي بك كان ذات الله وتشيني كاشريا Mm.
إيه سبو دشي الله باسورة بني Mm. Na'am. A ƙarshe akwai wanda ya aiko cewa ya- yana buƙatar shehu ya ja hankalin mutane musamman matasa kasancewar akwai matasa da yawa a nan cewa su kula da haƙoƙin iyaye a wannan zamani musamman gaskiya ne na haƙoƙin iyaye ba abin da Allah ya haɗa bautarsa da shi sai iyaye mm, wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waye ne ya fi cancanta in kula da shi Allah manzo Allah ya ce jatumarka mm, ya ce daga ita fa sai ce jatumarka daga ita fa sai ce jatumarka ya ce sai waye sai ya ce sai mahaifinka mm, kaga mahaifiya sai da aka faɗe ta sau uku aka kawo mahaifi mm, kuma idan mutum ah, ya rena iyayensa duniya da lahira ba abin da zai samu mm, duk wanda ya rena iyayensa a duniya ba zai samu komai ba a lahira ma ba zai samu komai ba subhanallah.
saboda ka iyaye Allah da kansa yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Mm, imma yablugha inna indaka al-kibara ahaduhuma mm, aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā mm.
wa qul lahumā qawlan karīman wa qul lahumā janāha adh-dhilli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā idan mutum ya ce ai to ai ni iyayen sun fi tsanani to to ai Allah bai hada ka da masu saukin ba Mm, waɗannan din Allah zaka yi wa biyayya ba masu saukin ba mm, Allah bai hada ka da masu saukin ba waɗanda ya hada kan in ma ba su da hankali in ma ba su da eh, sauki ba su da eh, eh, tausayi Mm.
su ne dai Allah ya hada ka da su mm.
in ka raina hankalin su to shikenan Allah baya bukatar ka Allah.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi Mm, yace ridwan lahi fi ridal walidaini wa suqdun lahi fi suqdil walidaini yaddan Allah yana cikin yaddan iyaye ah, fishin Allah yana cikin fishin iyaye saboda haka idan iyaye suka yi fishi da mutum to Allah ma ya yi fishi da shi mm.
sai sa shehu tijara da Allah ta'ala Allah ta'ala.
ya kawo dariƙa sai ce duk wanda za a ba wa dariƙa sa ba shi banda mutum biyu duk mutumin da baya baya yi wa iyayensa biyayya kara ba shi dariƙa sa duk matar da ba ta yi wa mijinta biyayya kara ba ta dariƙa sa Mm.
mutum biyun nan kara ba su dariƙa sa Mm.
ba ba su cancanci dariƙa sa ba saboda haka bin iyaye wajibi ne dole ne ba wai a ba shi da wani sako-sako ma shi kam Mm.
dole ne kawai iyayenka ka yi musu biyayya Allah ya ce komin ƙanƙanta kalma kai ko ka- ka nuna ka ɓata rai game da su haramun ne ba kyau ko nunawa mutum ya nuna kawai dai kaman sun masa wani abu wanda ya ɓata masa rai ya nuna kaman ya yi fice da su ya shiga cikin fishin Allah saboda haka ba a yi- iya iyaye biyayya ake musu duk abin da suka faɗa idan kana so ka fitar da su ka kwantar da hankalinka waqfil lahumu janaha dhulli minar rahmati ka sauke ah, duk abin da kake ji ka ka yi musu magana a hankali yadda za ku fa- za su fahimce ka kuma ya zama maganar ta fahimta ce kuma magana ce ta cikin ladabi ba magana gatsau kawai ba kar ka ga kai wani abu Allah ya baka wani abu wanda ba su da shi a tun da suka haife ka sun fika da komai Mm.
eh komai Allah ya baka in ilimi Allah ya baka in mulki ya baka in dukiya ya baka duk dai baka kai iyayenka ba Mm.
a dalilin ba don so ba da baka zo duniya ba har ka samu abin da ka samu Sosai.
saboda haka bin iyaye wajibi ne gaskiya dole ne musamman a san bin iyaye ba abu ne tsarami ba mutum zai rasa addinin sama gaba daya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo mutuwa aka yi aka yi kalmar shahada ya gagara aka yi aka yi shikenan aka kawo shi aka gaya wa manzo Allah sallama wani fa ya faɗi kalmar shahada ya gagara annabi da kansa ya tashi ya je aka ya ce annabi ya tambaya ya tambaya a cikin iyayensa akwai wanda ya rage aka ce akwai waye aka ce jatumarsa tana raye aka kirawo ta akwai wani abu tsakaninki da ɗanki ta ce akwai to ki yafe masa ta ce ba za ta yafe ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
in baki yafe masa ba wuta zai shiga ta ce a ya shiga mana duk inda yake so ma abin da ya yi mata innan shi ita dai ba za ta yafe ba aka yi aka yi ta yafe ta ƙi yafewa shikenan annabi ya ce a kawo a hura wuta aka hura wuta yadda ta kama shi ta dauke shi a sa a ciki sai ta ga za shi ciwe shi a kai shi wuta sai ce ina za ka yi ya ce cikin wutar nan ai dama in ta mutu in ta mutu ma ciki za ta koma Mm.
Eh, in ya mutu ma cikin wutar zai koma sai ta ce ta yafe masa in da ya wannan wutar za a sa shi ta yafe Allahu akbar.
tana yafe masa ya faɗi kalmatu shahada Allahu akbar.
to kaga da ba ta yafe masa ba zai mutu kafiri Inna lillahi.
to saboda haka a kula da haƙƙin iyaye Mm. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da kuma buƙatunsu mabambanta, kowa ya sa niyyarsa Allah ya amsa mana.
Allah ya biya bukatun mu gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada amin abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana amin abinda mu sani ba Allah ya sanar da mu shi amin Allah ya ba mu a cikin wannan Allah ya sa mu a cikin wannan yake inta a cikin wannan wata amin Allah ya ba mu albarka alqur'ani amin Allah ya ba mu albarka wata Ramadan amin Allah ya ba mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amin Allah ya- Allah ya yi mana ya yi wa kasar mu da kasashen musulmai gaba daya Allah ya musu alqibla amin Allah ya rike mana su Allah ya daidaita su amin duk abubuwan da suke damun kasashen al'umma a kasashen musulmai Allah ya dauke shi amin duk damuwa Allah ya ɗauke ta tsadar rayuwa wahala mai- duk abin da yake ka- kawo damuwa Allah ya ɗauke mana amin marasa lafiya Allah ya ba su lafiya amin masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Amin.
Allah ya ba mu ikon bisa a cikin lafiyar amin Allah ya samu mutanen sa nagari Amin.
Allah ya samu a cikin wannan da yake ta cikin wannan wata amin barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة amin وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin اللهم صل وسلم وبارك آمين.
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق amin والخاتم لما سبق آمين.
ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين amin الحمد لله رب الحمد العالمين.
لله
Allah